رجع به الله فقد مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبير دوات رمضان هجرة منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo sha biyu ga watan bakwai dubu biyu da sha biyar za mu tashi suratul ikhlas wanda yake ce sura ta ɗari da goma sha biyu wannan sura daga jin sunanta an san abin da suke koyarwa ana kiranta suratul tauhid ana kiranta suratul ikhlas ana kiranta suratul samad duk wannan yana nufin wannan sura tana koyar da tauhidul asma'i was sifat kuma wannan sura tana barkata Allah da barin uba ko da ko mata ko jinsi subhanahu wa ta'ala na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سبحانه وتعالى bayan basmala ya ce kul ka isar da wannan sako duniya ta yi ga mutane da aljanu wa ma arsalnaka illa ka fatar linnasi bashiran ونذيرا تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا ذاك الله يسوع النبي قيام الدنيا إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب أي من كان كإثر الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله هو الله أحد kace shi ne Allah abin kanaitawa kace shi ne Allah shi kadai a cikin rububiyarsa a cikin uluhiyarsa a cikin sunayensa da sifofinsa Allahu samad shi ne Allah wanda ake nufinsa da dukkan bukatu duk wata bukata Allah ce ke biya ما عندكم ينفد وما عند الله باع وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم Allah ya ko mai tantarsa tana hannuna amma ba na saukar da shi sai gwargwadon bukata Allah ta ga ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu huwa al-ghaniyyul hamid in yasha yudhibukum ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز هو الجليل أتى الدين ولا تجيب وهو جليل عن العالمين أتى يا وداتي جبر التالكي والجنيا أما تلك التالكي ما تبقى أتواني سوى جليل لم يجد ألا في هيفابا ولم يولد وأهيف ألا بعد ولم يكن له كفوا احد باب ايا sai zamo cinai ko sa'a ko kishiya a cikin rububiyar Allah ko a cikin uluhiyar Allah ko a cikin sunaye da sifofin Allah ko a cikin ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala wata baiwa Allah za ta musulunta kina so za ki musulunta kina so za ki musulunta da amincewar ki da yardar ki ko wani ya takura ki ba wanda ya miki dole na sarran ki ne da amincewar ki to me ya baki sha'awa kike so ki musulunta kawai dai Allah ya kire da ke ki musulunta daga wani yanki kika fito daga ina daga John to bari da yau ki kalmar shahada in kin amince kin zama musulma ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abin da kika ce a cikin harshen larabci daga yau na amince na yadda na gamsu ba tare da wani ya takura ni ba ba abun bauta da gaskiya sai Allah in yarda da haka suka ce kin amince annabi Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ya aiko shi da musulunci kin yarda da haka suka ce daga yau kin yarda annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne dan Maryamu ne amma ba dan Allah bane kin amince to wannan shine musulunci ya daga abin nan ne sunanki sunan eh station to station kina so a cikin wani kiran ki da suna station a cikin musulunci ko kina so ki canza suna Aisha ce ce maimakon station a duka kiranta da Aisha to Allah ya raya ki rayuwa a cikin Aisha rayayya kenan wata tarayi da tauhidi tarayi da aqida tarayi da sunna tarayi da ilimi tarayi da annabi kuma da sayyidina Abubakar uwar mu ne kuma zaka za mu cigaba da kiran shi Aisha musulma akwai ɗan kwamitin mu ɓangaren mata wanda suke yin bincike domin tabbatar da yadda za su ba shi ilimi da yadda za su gana da iyayensu domin sauƙaƙa musu matsaloli muna fata Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da mu da shi a cikin wata biki kuma yake ya tare ku sha ji a tattauna da Aisha yadda za a ba ta addinin musulmi wannan sura tare da cewa aya uku ne kallon ko zuwa hudu a ciki amma ta kunshi bayani akan tauhidul asma'i was sifati wanda shi kuma ya tattaro tauhidul rububiyya shi kuma ya tattaro tauhidul uluhiyya saboda haka wannan sura ana kiran ta suratul tauhid mun tana karantar da mu tauhid daga takaddanta guda uku tauhidul rububiyya shi ne Allah ta'ala shi kadai ya halitta shi kadai ya mallaki halitta shi kadai yake gudanar da halitta tauhidul ibada ko tauhidul uluhiyya shi kadai ya tantance abauta masa kada haɗa shi da kowa a wajen bauta kowa ya kome sannan a kira shi a siffanta shi da sunaye da siffofi da ya kira ya siffanta kansa da shi ko annabi sallallahu alaihi wa sallam ya siffanta shi da shi a cikin alqur'ani wannan sura akwai falala da yawa game da ita da kuma bayani na malamai da tsawo game da abin da suke koyarwa da kuma abin da ta kunsa na tsarkake tauhidi da aqida mana ita Allah ya kara maka yarda ta rawaito mana hadisi wanda Imam Bukhari ya fito da shi a cikin Sahih Bukhari da lamba ta dubu bakwai da ɗari uku da saba'in da biyar Imam Muslim ya rawaito shi da lamba ta ɗari takwas da goma sha uku yace an Aisha radiyallahu anha an waito daga uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yarda anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam fa aka rajulan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aika wani mutum a على سريته بقائم كيف المجد وكان يقرب لأصحابه ya kasance shi ne liman wanda yake karantawa waɗanda yake jagoranci kurhuwan lahu a kowace raka shi sai ya karanta kurhuwan lahu haka kawai ba sa shi aka yi ba sai shi in ya karanta fatiha da sura ba sai ya ƙara da kurhuwan lahu to kuma in ne kan ya makare wa sura ɗaya ko bai daɗin sa sai ka ga mamu sun fara gunaguni mamu sun fara kosawa sun fara gajiya في صلاته فيختم بقل هو الله احد سيادي قل هو الله أحد. فلما رجعوا لوكتين da suka komo zakaru zalika min nabi sallallahu alaihi wasallam sai suka fashe wannan labari na wannan liman nasu da ya nace wa kulluwan lawa faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saluhu ku je ku tambaye shi لأي شيء يتبع ذلك شكو ما يسا يمك أدري ينادي وقل هو الله فسألوه في أن تنبري والنجمة والذي يمك أدري وقل هو الله فقال يتي لأنها صفة الرحمن قلت أحب الأسماء والصفات وأنا أحب أن أقرأ بها وأن يتعلمهما نناشي نكي سوءنا نانا تاتنا ميمي تاتا domin tauhidi da aqida ingantacciya da shi fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu anna allaha yuhibbuhu wannan ce hubbuka iyyaha adkhalaka al-janna farha da kulhuwa dawo da tauhidi da ta koya a cikin kulhuwa dawo sai ya maka jagoranci zuwa aljanna za ka kai dan aljanna hadisi na biyu أول تجد عبد سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه والإمام البخاري روي تجد لما تجمو بين قريبكم لسبعين دقيقة يشترى أن رجلا ولمسلم سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها شكرا ولد يجي لقل هو الله إن أنا تقل هو الله إن ما يقول هو الله in ta karatu kulhu Allah ya ta karatu kulhu Allah ya ta tilawa ya ta karatu ya ta tukurin kulhu Allah falamma asbaha da gari ya waye ya ila nabi sallallahu alaihi wa sallama fa zakara zalika la sai zo ga wa annabi wani mutum ne shi ko kulhu Allah ne wa ka'anna ar-rajula yataqalluha shi wanda ya kawo nare yana da kamar kulhu Allah ba ta kai ta kawo ba yana karanta ta yana ga ai sura ce mai aya hudu kuma ba wani tsawo gare ta ba fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake wanda ji nafsi bi yadihi na rance da wanda rayuwa ta take hannunsa inna ala ta'dilu kulsal qur'an ita daidai take da daya bisa uku na alqur'ani daya duka uku na alƙur'ani in ga ƙur'ani ka kasa shi rubutun to ita kaɗai ka san shi hadisi na uku an wato shi daga imam bukhari ne lamba ta dubu biyar da hamsin da ɗaya daga abin da ibn kudri Allah ya ƙara masa riga yake قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه من ذم الله صلى الله عليه وسلم عليه وصحبه أيعجب أحدكم أن يقرأ سورة القرآن في ليلة yanzu da yanzu ba zai kosa ba ko ya gaji a ce ya karanta sai ya ji uku na alƙur'ani wannan ai ba gajiya ba kosa ba fa shakka zalika alaihi sai kuwa ya to sun dauka ni shirin za ta gaji sai kuwa ya to yanzu da yanzu me zai gaji da shi ya karanta sai ya ji uku alƙur'ani a dare da sai kuwa ya to كل تلاوة فيها وقالوا أينا يقيم ذلك يا رسول الله ويسعي يسكر يسعي المشرك سبحانه وتعالى فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن wannan sura da ta zo da sunan Allahu Alwahidu As-Samadu ita kadai ta kunshi daya bisa uku na Al-Qur'ani hadisi na hudu imam muslim ya rawaito shi ne lamba ta ɗari takwas da goma sha biyu daga abi hurairata sarkin karatu sarkin ilimi eh ma imam ahlus sunna wal jamaa hada yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ukhshudu kutakaru fa inni la aqrabu alaikum suratul qur'an kutaru zai zan karanta muku ɗaya bisa uku na alqur'ani fa qala ba'duna li ba'd sai kaji mu yake wa kaji fa to kuma da ku shida man ku shida aka tattaro wanda za a iya tattarowa thumma kharaja nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fa qara'a qul huwa allah ahad sai annabi ya karanta yake qul huwa allah ahad allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad aka ce ba kai da wannan da bana za a karanta suratul qur'ani mun dauka tilawa za a yi sai an kai kudu sun dare shikenan thumma dakala sai manzon Allah ya shiga gida fa qala fa abuna li ba'd sai aka shiga tattauna irin wannan qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya annabi ce ne kan fa inni fa aqra'u alaykum thuluth alquran zan karanta muku ɗaya bisa uku na alqur'ani kuma ai kuma Allah ya shiga gida muka fahimta a wannan inni la'ara إني لأرى هذا خبرا جاء من السماء to sai aka shiga ta tsaron ne ina ga wani labari ne zo daga sama kawai shi ke nan thumma kharaja nabiyullah sallallahu alaihi wa sallam fa qala inni qultu kazu ne nake muku ne na muku kazu fa aqra'u alaikum sulfal qur'an zan karanta muku daya bisa uku na alqur'ani ala وإنها تعدل ثلث القرآن wannan sura da karanta muku to ta ajidu kulul alquran to alqurani imma sabaru wa imma hukm ko da labari ko hukunci to labari da aka bayar akan Allah a cikin alqurani shine kaso daya bisa uku na yawan alqurani mun kana tafiya misali da ka zo ayatul kursi za ka tana da wakafi goma duk kuma wakafin nan goma magana Allah ake ba kowa Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ذات القرآن bayanin Allah yake kai waye Allah sufofin Allah ka aikata Allah a cikin yin halitta da mallakar halitta da gudanar da halitta da cancantar bauta walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha qul tuqallaha aw du'ur rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna fa haka ne zaka karanta al-qur'ani qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا haka za ka ta ganin Allah a cikin Alƙur'ani ana bayani akan sifofinsa da aikansa da aikansa a cikin subhanahu wa ta'ala za ka yi hudu inna ha ta'adu da surun Alƙur'ani shi ma wani hadisi na Abu Hurairah wanda Imam Muslim ya rawaito mai lamba ta ɗari takwas da sha biyu yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko hadisin Abu Darda shine mai lamba ta wato ɗari takwas da sha ɗaya yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal aya ajabu ahadukum an yaqra'a kulla yawmin thuluth alquran yanzu ɗayan ku a ce ya kosa ko ya gaji ko ya tare ba zai iya karanta ɗaya bisa ukun alqur'ani kullum ba qalu na'am ya rasulullah na'am aqabu min zalika wa a'jabu wallahi abin da yake akwai ma'aikata akwai yan kasuwa akwai manoma akwai makera akwai matsaka akwai mahauta akwai yan farauta akwai kaza shi yasa lokacin ba zai ba mu ba قال فإن الله جزع القرآن ثلاثة أجزاء ألا يكن القرآن تشرب قل هو الله أحد ثلث القرآن ثلث القرآن حديث نجدة daga Mu'azu dan Abdullahi dan Habibu daga babansa wanda Imam Muslim ya rawaito mai lamba ta dubu biyar da ɗari biyar da saba'in da biyar ita hadisun hasanun sahihun gari abu da da rawaito mai lamba ta dubu biyar da tamanin da Imam da ta rawaito ta dubu na takwas ta da ɗari biyu da hamsin yake cewa asabana abashin wadul madu an yi wani lokaci da tsananin kishi ya kama mu da kuma tsananin duhu fassarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai muka saurari zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya salli bina ya goye mana sallah fa kharaja fa akhadha bi yadayya sai annabi ya fito ya kama hannuna fa qala sai ce qul fa takada fa ni sai ce qala qul fa qultu ma aqulu da zan ce ya rasulullah قال قل هو الله احد ومؤوذتين حين تمسي وحين تصبح صلاة تحتيك كل يوم مرتين yake da safe ka karanta kul huwa Allahu uku ka karanta falaki uku ka karanta nasu uku ka ce ka da yamma ka karanta kul huwa Allahu uku ka karanta falaki uku ka karanta nasu uku ka ce ka sai ta wasu malaman suke ga wannan hadisi ya nuna kenan bayan sallar magariba ulwar lahu domin akwai uku ta yamma da uku ta safe da kuma ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ta bayan kowace sallar farilla bayan kowace sallar farilla dama hadisi ya zo ku karanta ulwar lahu da falaki da nasu da aikin kursi to sannan kuma sai uku ta zo a karanta ta da safe uku ta zo a karanta ta da yamma suka ce wannan uku ba ta cikin littafin wanda ake gabatar sallar farilla to da kai ka yi ruwan lahu bayan sallar farilla ruwan lahu ne fara cikin na sai aka tuki daya wanda bai shiga littafin kuma in ka zo mun jirka da safe ka kuma yi ruwan lahu uku fara uku na su uku aka tuki daya ba haka nan ka zo kwanciya ka hada hannunka kai ruwan lahu da fara da nasu ka tofa a hannunka ka shafe wuyanka gaba ɗaya kanka kai na biyu ka shafe jikinka na uku ka shafe har zuwa kafarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan mun zo cikin suratul falaq da mu da ya faru yake yin wannan wato wuri da kaule mara da kaule idan mayu da kaule idan ma sada da kaule idan ma da sauran saboda haka yake wannan annabi yake karanta ka ishe ni hadisi na shida ko na bakwai daga nana Aisha Allah ya kara mata yarda wanda imam bukhari wato ne da basu dubu biyar da bakwai a cikin fadar bari su ne da ya tashi na ɗari biyu da tara ya rawaito shi a gurare daban-daban imam muslim ma ya rawaito shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kana idza awa ila firashihi idan manzo Allah ya tattaro zuwa ga shimfidarsa yana so zai kwanta barci ku rika wannan sirrin da kyau da wannan zamani zamani ne na makin da hassada da jifa da kulli da tsafi da canji da sauran mugayen da mamaita su mai ta irin ta tsafi da kambun baka da sauran tarrace-tarrace ila firashi kulla lailatin ba na fasa wannan ziddare jama'a safai sai haɗa hannayen ta biyu kuma na fasa fiye ma sannan na fasu an ce kun iska ce ake so ta fito da yawo kaɗan shi ne banki tsakanin nafaka da nafaka shi nafaka iska ce kawai ake so shi ko nafaka yawo ya ɗan fito amma ba kaji ta goma a nan a ji ɗan huci da ɗan dumin da ɗan sanyi sanyin yau ya zuba a kan hannunka sai ka yadda kake shafa mai sai ka shafe kanka gaba ɗaya قرأ فيهما سيكرا قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلك وقل أعوذ برب الناس ثم ينصب بهما ما استطاع من جسده فنا الذي شافي كل إن أن ينصب كي أجلسها يبدأ فيهما على رأسه ووجهه فرقه نعم في عبارة لكيه وما أقبل من جسده فنن جبا فكافي جبرك يفعل ذلك ثلاث مرات a wata ruwayar ta Bukhari ta ce idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rashin lafiya to ni sai in karanta ko duwan lahu da fara da nasu amma sai in tofa a hannunsa kace saboda hannunsa ne albarka sai in kama hannun nasa ina gugu ga masa a cikin sa kace na na ita da wani bidiyo da ta shafa hannunsa a cikin annabi ƙara ta shafa hannun annabi a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam ita saboda shi ne albarka ka shafa masa da hannunsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to da haka kun ga wannan ya nuna mana cewa kenan wajibi ne ko kuma ya kamata ko ya dace domin neman tsari da neman kariya shi yasa wani hadisi ne yake mata awwaza muta abudi bi zikrilayhima ne neman tsari da neman tsari da kamar ko Allah da falaki da nasu ba ko ko falaki da nasu Allah ta'ala ya kullu من تنقل فعل امر مجزوم على من جزم به السكون على اخره والفاعل ضمير متصل تقديره انت ولك انت ابين الصفه فاعل نحو مصدر الدنيا ببلاغه الحروف هو مبتدا ضمير الفرد الله مبتدا الثاني احد الخبر والجمله في مبتدا الثاني وخبره في معاد رفع الخبر مبتدا الاول الله الصمد فيما مبتدا الخبر لم حرف نفي وجزم وقلب يلد فعل مضارع مجزوم بلم علامة جزمه السكون على آخره والواو حرف أصل مبني على الفتح لا محل من الإعراب لم حرف نفي وجزم وقلب يولد فعل مضارع مبني للمجهول مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون على آخره والواو حرف أصل لم حرف نفي وجزم وقلب يكون فعل مضارع ناجح مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون على آخره له خبر مقدم كفءا متعلق قول له متعلق به كفءا خبر كان مقدم أحد الاسم كان مؤخر الله سبحانه وتعالى يشهد هو shine Allah huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa Allahu shine Allah wannan suna tun da kake yi ba mai jiri haka an ba wannan kusan dubu uku a cikin alqur'ani shine sunan da kowanne yawa a cikin alqur'ani Allahu Allah rabbuna ya sannan aka ce ahadu shi kadai ahadu din nan to ɗaya ne da alqur'ani amma wahid ya zo ko a cikin da biyu yasa su malamai suka ce da wata ahadun da wahi ne bambanci domin shi ahadun an gina shi Allah wajen da fa'il wahid fa'il ana ta wahid isnai salasa arba khamsa ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة هناك واحد كيفنا أما أحد فمصدر أحد كأيتك بما هو الرجل المصدر أحد كأيتك أنا في وجوديته في ألوهيته في أسمائه وصفاته bisa ka kusanin a cikin kare kitabun tauhid yake cewa tauhid ma'qulun ne min wahada wahada yana da tsaya to kalmar tsayen nan da kai aka samu tauhid ne ma'anar tauhid ifradu shay kadaitawa tsayantawa tsayanta daya kadaita daya shi ne ma'anar tauhid kun ga ake daga ahadu jawabin aka samu tauki ko tauki kadai tsawa yin wahada yuwahidu tauki ala wajen fa'ala yufa'ilu tauhidi wahada yuwahidu tauhidi sai ce wa tauhidu shar'a إفراد الله تعالى بما يختصم أكدت الله لأبد الله يتعيش kaɗaita Allah dama akwai banci tsakanin Allah ɗaya ne da kuma kaɗaita Allah yau banci su kaɗaita Allah da kuma Allah ɗaya ne yau banci su shi Allah ɗaya ne dama ɗaya ne ko ka yadda ɗaya ne ko ba ka yadda ɗaya ba dama ɗaya ne to ka ka kudure a zuciyarka ɗayan ne shi ne kuma tauhidi in ka yana da mata to ba ka da tauhidi ba kai ka da ba shi da mata amma kullum ne wanda yana da mata ya ba ka kai asara ba wanda ya asa yana da mata ko zai zama yana da mata akwai abu da yake a ko kuma kullum ne haka yake yanzu misali a ce wannan baki ne sai kai ka kullum ne fari ne kullum ne wanda fari ne zai mai baki yabba to Allah ɗaya ne da kuma kaɗai ta Allah shi ne wannan Allah dama ɗaya ne to ka yadda ɗayan ne shi ne sauri to ɗaya ne shi wujudi shi uluhiyati shi rububiyati shi asma'i wa sifati su ne abu in ka kaɗe ta Allah a hukunan to tauhidi ya zama shi kaɗai ne a cikin samuwarsa shi kaɗai ne halitta ya mata shi halitta yake gudanar da halitta shi ne rububiya shi kaɗai ya cancanci bauta sannan shi kaɗai ne a cikin sunayensa da sufofinsa babu wanda ya tarayya da shi su a cikin sunayensa da sufofinsa laisa ka mithlihi shay wa huwa samiul basir idan ko suka ce da wahid da ahadun bidaini suka ce saboda an zama ne da ahad wahid wahid wahid an sufanta Allah da wannan hasu a cikin da a cikin Qur'ani amma babu inda ahadun da ko to kuma Allah ta'ala ce wa ilahukum ilahun wahid ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim wa la taqulu salata innahu khayrun lakum innama allahu ilahun wahid yace ya zahi bari sirri a arbabun mutafarriquna khayrun am illahu al-wahid al-qahhar inna ilahakum lawahid رب السماوات والارض وبينهما ورب المساجد يوم هم باردون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله واحد القهار قلنا واحد القهار وانا يا ابو فكرين اللي في القران اذا كنتم على مثل كده واحد ده احد احد لنا مثل شيء ثاني واحد كما كقدر الان هنا برضه وتكاو بروك حقه ده كده kamar Imam Suyuti ya kawo bambancin wahid da ahadun habbun shida amma dai wannan shine ahamu shai cewa Allah ɗaya ne kai ma ka kudure ɗaya ne in ba ba ka kudure ba to ɗaya ne subhanahu wa ta'ala Allahu sabak shine Allah ta'ala wanda ake nufi da dukkan bukatu domin samadu daga samadahu yaslibuhu hamdan wa samada ilayhi ana cewa samadahu wato samada yasmidu samdan yana zuwa muta'addi yana zuwa lazim ai safadahu idan kana kuwan za ka gurin sa dan wata bukatar ka da ta gaje ka da tashin hankali da ka shiga amma yujibul musarra ibada au wa yakashifu su'a ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أبي أإله مع الله فذاك دين يجيب المقرر وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فذاك الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعاني فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون الله لطيف بعباده يرزق من يشاء ولو بسط الله الرزق لعباده لرقوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء الله اكبر الله يعطيك توفيق بايعنا الصمد يا ظل معناه السيد المطاع شو كبن da ake hulka duk wanda ya tantance abin shi to shine as-samad allazi لا يقص لا يقص لا يقص دونه امر wanda ba kai saka zartar da wani al'amari ba sai ka tuntuɓe shi to shi ne asara to aka ce huwa alladhi yusmadu ilayhi fil hawali wanda duk wata buƙatar shi ake kaiwa yake da mutanen ku da aljanun ku da na farkon ku da na ƙarshen ku da mazan ku da matan ku ku tare a guri ɗaya kowa ya tunano ƙarshen burinsa da buƙatar sa ya wa Allah Allah ya ce duk inda ya muku bukata ku bai fa dauki allura a saka a cikin ba in aka daga allura din to shine an shiga tsaka Allah zaka huwa sadi yusmatu ilayhi fil hawaij ay qasadu ana cewa alamtuhu bi husam thumma qultilahu khudha hudaybu fa anta sayyid al-qamar السيد الخمس ولا يكفي بمكانه إذا أدوته بقصاص لا يكنس لفقه ثم قلت له خذها يا حذيفه حذيفه يا يا حذيفه فانت السيد الثمن كيف شجبان اللي ake nufin ka a je gurin ka dan ka biya bukata wa asmada ilayhi al-amr ayat asmadahu idan ka jingina al-amr ka wuce sai ke asmada ilayhi al-amr ana cewa kuma asmad al-maqam al-murtaqi kan kul kul inda mutum yayi ana zaman larabawa suka tashi biladin shi a tudu wai saboda ba ko da ruwa zai samu mara wani kuma sai gida a bari to da ba da gano ko ku ce to ya kunna wuta a saman tudu saboda ba ko ya gani ya zo ya samu shi ko mara wani sai kunna ta a rani to da kada wani hango hayakin sa ko ku ce to ba wa haukan tudu duk wanda ka hango ya zo ya abinci a gida na ka zama da to da kake sa kike tuffar ta mai sauka da tudu marwaci kuma ke tuffar ta shi da fari ko rani ko kuma ake siffanta shi da kwazazzabu al-makan al-murtafi al-qalil min al-ard al-musmad alladhi la jawfa fihi sanan wanda bai da ciki baya ci baya ta shi ma na kiran sa asabar zai ga sarki abin nufi da bukata shine asabar wanda shi bukatu shi ake cewa ko baya tafiya ya ciyar da mu ya ta da mu ya tufatar da mu wa indahu mafatihul ghaib لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البحر وما في البر والبحر ويعلم ما تسقط من ورقة وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين فذاك كومي فلا الله كومي أرزق الله يمشي سبحانه وتعالى والثمر yana cikin sunaye guda goma sha ɗaya waɗanda ake kiran sunayen Allah waɗanda in aka yi tawassali da su ake samun bukata. Na ka yau an bada abin sadaka. Sunayen Allah an samu hadisai hudu ne rak bayan bincike mai tsanani da malamai suka yi akan guraren da annabi yake yaranci cewa sunan Allah mafi girma yana gudu wanda ake kira ismullahi al'azam guri na farko annabi ya ce ismullahi al'azam yana gudu ku a cikin alqur'ani suratul baqara da ali imran da daha shine al-hayy al-qayyum a cikin suratul baqara cikin ayatul kursi Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum yubarru sabina al-hayyul qayyum haka take nana ta a farkon suratul ali imran alif lam mim Allahu la ilaha illa hu al-hayyul qayyum haka sake nana tawa cikin zuwa sa'a wa anatul wujuhu lil hayy al qayyum wa qad khaba man amala dhulma kenan mun samu al hayy al qayyum sana jinsi na biyu shi ma inda take zo yace ismullahi a'zam yana cikin suratul baqara inda Allah ya ce wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim tare da muka samu sunaye ilahukum ilahun wahid mun samu al-wahid لا إله إلا هو الرحمن الرحيم مستمع الرحمن مستمع الرحيم مستمع الواحد سلام الله عليه سلام الله شو المسلم يقول الدعاء اللهم إني أسألك يا الله بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت أحد الصمد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنت أحد an samu samadu an samu Allahu na hada da wancan nawa kafa to ne ya addu'a ce Allahumma ya as'aluka bi anna laka alhamd la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka almannan ya badi as-samawati wal ard ya zal jalali wal ikram يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة أعوذ بك من النار to wannan tun da yawon da suke kace an samu nan kenan uku an hada da wannan nawa goma sha daya suka ce to duk asma'ul lahi sun suna suna komawa da zuwa ga kane shi sai ce Allah yana da suna ɗari ba daya man ahqaha wanda ya karanta ta ya fahimce ta ya tuffanta Allah da ita domin ka'idar tuffanta Allah da suna sai ka yarda da abu bakwai suna na farko asma'ul lahi ta'ala kulluha husna duk suna Allah masu kyau ne la na kasa fiha bi wajhi min al-wujuh babu tawaya a cikin sunayen Allah ta kowace kusa wallahi asma'ul husna gaya min sana asma'ul lahi ta'ala a'lamu wa awsaf sunayen Allah a'lam ne kuma awsaf ne proper noun ne kuma sifa ne ma'ana za a kira Allah da shi kuma tuffar da ya kunsa za a tuffar da Allah da ita in kace al-ghaniyu to al-ghaniyu sunan Allah ne gina kuma sifar Allah ne in kace al-kalim to kalim sunan Allah ne karam sifar Allah ne in kace al-alim al-alim sunan Allah ne ilmu sifar Allah ne subhanahu wa ta'ala to haka duk sunayen Allah ne zaka alamu wa awsaf أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمن ثلاثة أمور وإن دلت على وصف غير متعد تضمن أمرين أسماء الله تعالى تتضمن المطابقة أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين أسماء الله تعالى لا نقص فيها بوجه من الوجوه أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين فلا أسماء الله تعالى لا تثبت بالعقل إنما تثبت بالشك والنفس من الكتاب والسنة sannan mutum kan yi ilhadi fi asma Allah ta'ala wa sifati sauran su ya koma can a alqawaid al-musla da kamar yadda ga wadannan bayanai da maka wasu da ka kuma suna Allah goma sha biyu sai ce lam yali Allah bai haifa ba a ce duk wanda yake Allah ya haihu ya zama karni Allah ya ce وخرقوا له بنين وبنات sun kirkiro wa Allah ƴaƴa maza da mata da gairi ilmin kuma ƙarya suke ba ta rasa cikin wannan yace wa yaj'aluna lillahi banat suna sanya wa Allah ƴaƴa mata subhanahu gaskiya tabbata ga Allah wala kuma yi kabuna abin da suke da'awa ne kawai tabbata gare shi yace afdafa albanati ala albani Allah yake ta maza ƴaƴa mata ne akan maza ma'alakum kaifa tahkumun ya kuke wa Allah haka أفأتقاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا ku Allah ya keɓance ku da ‘ya'ya maza shi kuma ya yi mala'iku, ‘ya'ya kuma mata, a da kuma zakar wani kulkunta, yanzu kuke nan kuna da ‘ya'ya maza shi yana da mata, tilka izar cikin masofiya, wannan rago ne da aka yi gani a cikin wa annahu ta'ala hatta aljanu su suka ce wa annahu ta'ala jazzu rabbina fastakhadha sahibatan وقالوا اتخذ الرحمن ولدا الله لقد جئتم شيئا إدا فبك شيء الله يرجع كل دولة مجانا من لو تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هجا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا duk abin da ka gani a cikin sama da ƙasa bawa ne ga Allah amma ba ka ba wa yuzkir alladhina qalu sallallahu alaihi wa yana jan kunna masu cewa Allah ya yi ta innama Allahu ilahun wahid subhanahu an yakuna lahu walad Allah shine kadai abin bauta ya tsarkaka a ce yana da ka to da haka wa ba a cewa wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan akwai waladan la wa innahu lakazibun wato aqidar biyu akwai masu cewa Allah ya haifi ka akwai masu cewa Allah ya rike ka ku gane bambanci amma duka suke da mai cewa Allah ya haifi ka da mai cewa Allah ya rike ka da akwai masu cewa da muka ce shi ka dan Allah ne ba muna nufin Allah ya haife shi ba ai kuma da shi ka dan gwani babban da duk na ta shi dan kasuwa kasuwa ta ta ce dan kungiya kungiya ta ta ce dan gari dan kasuwa dan kamasho kamasho ko da yake to da wani suka to an ce dan Allah ma ana nufin ba Allah da yake ko wata daraja to Allah yake wa innahu lakami haka ba kake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito shi da Imam Bukhari da lamba ta dubu tara ta dubu shida da tasa'in da tara da Muslim ya lamba ta dubu biyu da ɗari takwas da hudu Allah ta'ala ya ce hadisi kulli كذب ابن آدم لقد يا كل كان ولم يكن له ذلك كما تكون كل كان وتكمل لم آدم يا زاجي ولم يكن له ذلك كما تكون زاجي فأما تكذيبه إياي ذاتي ما بكل كان فقوله لن يفيدني كما بدأني لكن هذا يجي وبدا ما يقول لك كما بدأ كيف ولا تتواب لنا أول خلق نعيده وعدا علينا إلا كنا فاعلين وليس أول خلق بأهون علي من إعادته إذ وعدك فكيف الفرقية كداود أما شتمه إياي ذات دير فقوله اتخذ الله ولدا ليس ألا يلد وأنا الأحد الصمد مين مين كعب قلب قلب kallin kan asamad wanda duk bukatun duniya kuma ne yake biya lam yalid wa lam yulad bi haifa ba sai kuma wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma babu kire ko ta'a ko mata da Allah subhanahu wa ta'ala zaka ta kaice wannan sura ta tabbata wa da Allah sufofi kuma ta kore masa wasu sufofi zaka akwai sifatun tarbiya akwai kuma sifatun subutiya a sifatun subutiya na farko Allah mun tabbatar da Allah uluhiyya sannan na biyu al-ahadiyya mun tabbatar da Allah shi kadai na uku as-samadiyya mun tabbatar da Allah wannan sifa da suna sannan la la walada lahu wala walida lahu wala sahibata lahu wala shabiha lahu wala nidda lahu wala bidda lahu wala samiyya lahu hal ta'lamu lahu samiyya رب السماوات والأرض وبينهما فاعبده واستجر لعبادته هل تعلم له سميع كاسم ولي da yake kwaikwayon Allah ko ya zama kamar Allah a cikin siffarsa kowace irin siffa ta Allah za ka Allah abin kaɗaitawa ne a cikin siffofinsa abin kaɗaitawa ne a cikin sunayensa a cikin abin kaɗaitawa ne a wajen bauta abin kaɗaitawa ne a cikin shi ya halitta shi yake kira halitta shi ya samar da halitta shi yake renon halitta shi yake gudanar da halitta ba tare da wani ba sa hannun wani ba kuma shigar da wani haka wannan sufofi ne da suka tabbata da Allah a sifatu subutiya wa sifat as-salbiyya to amma sifat as-salbiyya ba ta zama yabo sai an tabbatar da shi shekka da aka ce lallani bai aiku ba ai da kuma za a iya nuna shi a ce lallani ko limaza lallani بجناته وحياته وقيوميته ووهدانيته saboda shi haihuwa tawaya ce to da kana haihuwa ɗane dan ɗaya uku ko in ka kuma ka ce kama mun hannu lafiya da zaki kaga ɗanka ya ce mace ko in ka mutu ya shiga garsa ko ko kuma wasu ayyuka naka da ka kasa ka tura shi zai maka bayan wannan zai dan ka wuce ma addu'a ko ma sarka jaja ko ma addu'a idan ma tabuna adama in qata amaluhu illa min salati sadaqatin jariya aw ilmin yantafu bihi aw waladin salihin yad'una da Allah yake Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum al-hayyul qayyum li kamali hayatihi wa qayyumiyyatihi la ta'khudhuhu sinatun wala nawm saboda suna da rawu da gengedi da bacci alama ce ta gajiya da kasawa shi kuma Allah baya gajiya baya kasawa za ka mu ya kamata mu bacci mu ya kamata mu gengedi ba Allah ba saboda haka saboda Allah ya wadaci ne sai ka aka koye masa waɗannan za ka asifatu subutiya asalbiya ana tabbatar da kishiyar ta ne sai ta zama kamala sai zama kore wannan da tabbatar da kishiyar ya zama kamala in kace Allah bai haihu ba ba haife shi ba saboda saboda wadatar sa da barin talakai gaba daya shi yasa yake wa man kafara fa inna Allah jamilun 'anil alamin wa ya alamin kullu ma tu Allah duk abin da ba Allah ba Allah ba bukatar sa yace da dukkan ku za ku taru a guri daya da mutane da aljanu da waye dukan ku zama mafi zuciya wanda ya fi kowa tsoron Allah cikin ku kamar da yana Abubakar ba za ku kara Allah komai ba inda za ku taru duk ku zama fasu ɗaya da fajirai ku ta kaɓo duk gaba ɗaya kan zuciya mafi fajirci daga cikin ku kama Abu Jahil ba za ku rage Allah da komai ba man waje da khairan فليحمدillah ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه wannan sura tare da gajarta akwai wanda ya mata tafsiri mujallad guda ce dukkan asma Allah ya tana tana dawa ne dukkan sifatin lahi guda tana dawa ne sannan wannan sura raddi ce ga duk wanda bai da samu Allah raddi ce ga duk wanda ya kauye Allah ko ya ko ya dangana Allah na kasa ko tawaya ta kowace fuska sawa'un ta kai yana da mata ko ta kai yana da ɗa ko ta kai yana da kishiya ko ta kai yana da wani abin wata ba shi ba duk abin da za ka gaya wa Allah wannan sura ta kore shi shi za ta zama suratul ikhlas saboda magana Allah kawai take yi sannan kuma magana tauhidi take yi sannan maganar aqida take yi sannan maganar tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala da dukkan wata nakasa da tawaya subhanahu wa ta'ala wannan da ku tsaya inda muka faɗa ne ya Allah ba mu nada inda muka koyi Allah ya yi mana wannan wannan sura ta faɗa na kuɗi Allah ba mu kuma kuɗewa wanda take a bari Allah ba mu kuma bari Allah ya mana da mutakar Allah ya samu dace duniya da lafiya wannan mai tambaya yake malam ni ce ina zaune da mijina tsawon shekaru uku baya magana da ni daga ƙarshe a farko wata ramadan din nan sai yake da tafi gidanmu to menene matsayin auren mu to ya aka yi wani irin iyaye suka da kuma da har za a yi shekara uku kuna zaune da mutum ba kwa magana amma ba a kira wani an gaishe shi zo ya mutu ba a ce ba aka ce mace kanta auren da kanta waliyi ya auren da ita don ta zama tana da gata in za a cuce ka kai haƙuri ta ga za a cuce ka sai ta ga waliyinsa ni wane miji na kwana shi na gaba mun magana ba san ko da ne masa ba ka zo ka tambaye shi kan ina bata masa rai ya mu in ni ce me zai zan gyara ba kuma na gare masa da rashin fahimta sai a gyara amma wannan abu shi ya tabbata ne saboda haka ne gaskiya wannan mutum wani kuce haka ne ne matsayin sakin da aka yi wa mace tana cikin jini to wannan matsala an kai ruwa ranar tsakanin ta tsakanin gwanayen malaman fiqh kuma hadisi ɗaya da ran akan fahimtar hadisi ne malamai suka tafi da biya ko bangare biyu ko ra'ayi biyu ko fahimta ne Abdullahi dan Umar ya aure sai baban su sai na Umar yake baya kan matar kaji fa jaraba ke ya aure ba muke yi ba baban ya baban ya tawaro ba amma ko wallahi ba muka sai kare ta kuma ba ta kare ta sai ce ya kace ka Allah da wai ta ni ta ta mata sai ga abin da ya kare ni sai sai ga manzon Allah ya rasulullah na ya wuri ina ta mata amma baba na Umar ya mata sai na kace ka annabi ya ta kanta ya san Umar Umar dole ya kace a Allah sai bare ya yi makar ya mutum baban Umar kuma dan Abdullahi bin Umar kaga suna ta sama da kanka wannan ta suna tana fita ta dinga ɗiga to da ta dinga ɗiga da su Abdullahi da Umar to sai dai tana jinin al'ada ne take suke jina Umar sun kuma yi wajen annabi ce ɗana Umar ya tafi matan da tana sai ce murhu fani buraje ha ya saka sa shi mai sai ta yi tsarki daga wannan jini ta kuma yi wani jini ta yi tsarki to in za a yi sakin a lokacin sai a yi in ba za a yi sakin ba to sai a zauna to wannan kalmar da annabi yake murhu fal yuraji'aha umarce shi ya mai da ita ya mai da ita bayan ta tafi ko ya mai da ita ba ta tafi ba in ji inda man Allah ta ga wannan siya jimlar nan murhu fal yuraji'aha wasu ka kaje tun da aka ce muraji'a a cikin ya tabbata suka ce kam tunda annabi yake a mai ita sai wannan jini na dauke ka kuma yin wani sannan kuma yake a ƙara annabi yake a ƙara cikin ta kuma wannan ma ba dan uban ya masa bane to sai suka kace suka ce san ba to sai aka ce to wanda yana rigima a ji a samu Abdullahi da Umar bin Affan tunda yana da rai wata sai aka ji aka sallama za ka samala matar ka din nan da babanka ya sa ka tsaki tana jini wannan sakin ya yi gobe ba to sai aka rawaito su malaka suka ce ya ce ina jin yayi kana jin ne wata ruwayar kuma ina jin yayi ba to sai suka da suka yi to suka ce a a ta yayi yayi wata ce a a ta yayi ba kamar da aka sura da sallama ce kan ku sallah sai a sai a bazu kure da sallar asar ko suka yi hanya suka ce a nan yana musu sai mun kai kan wata ce a nan yana musu ko rana za ta ba ku sai mun yi ka ta yana da kuma kun da aka tsare ba kan sai da tsare ba hanya bi ka ba rana ta da ne ki fara da shi to kun ji da matsalar ta fara to amma sai albani yayi wani kokari a cikin littafin sa ke wawo gari ina da shi mujallal ta ba cikin mujallal na shida ya tattaro dukkan malaman da suka ce wannan mata ta da dukkan malaman da suka ce wannan ba ta wani su ba sai ya yi karana na tarbiyyi domin an samu cin karo a wata ka'ida guda guda a hannun malamai na farko akwai aljan in ba zai yi ba sai a yi tarbiyyi a aljan ne farko sai a yi jan a kokarin jan wato haɗa haɗa hukuncin tarbiyyi a gaba ɗaya in ba zai yi ba sai a yi tarbiyyi a rinja da ya kasa ba zai yi masu aiki hukun a tsaya kawai kuma a tsaya sama ɗin to shi albani ya tafi a kan cewa malaman da suka rawaito cewa wannan mata ta fasu sun fi yawa sun fi ilimi sun fi inganci a kan malaman da suka ce mata da su wadda haka sai rinjaye cewa duk wanda ya ce mata da tana cikin al'ada ya aikata bid'a amma ba ta fasu wannan kuma shi ne a cikin mazhabin malikiya cewa mai risala ya ce in mutum bai saki mata a cikin jini ya aikata bid'a kuma wajibi alƙali ya tura saki ya bayyana ta akwai rahoto amma duk ne sakin bid'a ne amma ya yi amma na taɓa tsoron shakku sai ne da ba tsoron shakku duk ba ina ji da fitar bata a gudai wajen malamai hudu sun tafi a kan cewa wannan mutum ne ba tabbata kuma kawai kamar da mata da farko ma alƙali ya maka rage ya dan kuma kula maka tulala ka je gidan yaro misali kai ta ci saboda ai kai kun abin da annabi yake sai ta ya kuma sai ta baka tambaye ka ba baka tambaye ka ba ta kula maka tulala a kai da gidan yaro to sannan kuma sai a bayar ma da masu ka amsa da kaga an maka ladabi da ka aikata sabanin sunna shi da ka kaji mata ka tana cikin jini ka aikata sabanin sunna to sai a bayar ma da ita a yi maka ladabi da cikin dokokin da aka nemi rubuta a kan saki akwai wannan idan mutum ya yi saki jini hudu a yi masa ladabi mutumin da ya saki mace tana jin al'ada ko tana cikin jinin jego ko ya mata saki uku a kalma ɗaya ko kuma ya sake ta bayan ta yi sarki sun karu wannan sakin hudu ana kira sakin bid'a to duk wanda ya yi wannan ya keta shari'a to a yi masa ladabi dama ta aziz shi ne abin da nasi bai zo ba a tura wa kuma da ke matsaki a kai gidan yaji saboda a hana aikata bid'a domin sakin wannan duka wuta da kira da kace bid'a kuma sun kula mafi yawan sakin hudun nan mafi yawa sakin da bawo da yake hudun nan ko ta ce tana ji ko ta ce ka a da jirin jego ko da jirin ji abin haila ko kuma ya ce ka saki uku a kan mata ko ta wani mu ya da tara kuma masalla ne tuna a mata ta ce ni take da saki uku da mata a kawai yanzu a zai yi su ya zai ku ba kai ka ce ka ta ka ta ce ka a ba wata fatawa na ta ba haka ce wasu malamai sun ce ɗaya ne da aka kaji kuma ka tambaye ni ne matsayin mutum da ya kaura cewa matar ta hake kara guda kuma ya kume da fata kanki kuma sun zo gida suna da wani gida ɗaya shi ka zo da rashin shari'a ne rashin shari'a mata suna kan wahala Allah ya kawai amma dai suna da nasu rashin kirki amma dai Allah ya kawai malamin da a shekara nawa kake balaga sha biyar ko fara jin al'ada Allah ya kawo dace Allah ya kawo to kamar da aka tuna in ku za mu je tafsiri kuma in za mu sauka in Allah ya kai mu da rai lafiya wanda ya rage mana da shi ne suratul falaq da suratul nas Allah ya kai mu gobe za mu fassara suratul falaq in Allah ya kai mu jibi za mu fassara suratul nas shi ne an sauka tsawon shekara goma sha takwas kenan da fara wannan tafsiri sai Allah ya kaddara za a kai wannan lokaci to muna fata Allah subhanahu wataala ya mana gamdatar mu ƙara tsara lafiya kuma za mu yi addu'o'i musamman domin shekarun abin da muka gani a tsawon shekarun nan goma sha takwas akwai garuka da yawa wasu da yawa da muka faro karatun nan da kusurar wasu lokacin da muka faro karatun nan yara ne amma da su zo mana wasu manya ne sun tsufa ni sun san tsufa da su tsufa da su tsufa wanda ya kuwa sai da kuwa da kuwa da kuka da amma da yawa mun yi furfura da yawa da sauran wasu an fara aiki nan da su ba sa sun yi gaba wasu sun tafi wasu sun mutu wasu sun yi sama wasu sun kasa mun ga gwamnatoci iri ne mun ga cancantar iri ne inda za mu rubuta littafi daga ranar da muka fara tafsirin na zuwa yau to darussan da za a fara a cikin ba nan bane mun ga gwamnatin soja bayan gwamnatin soja shekara ɗaya ta wuce muka ga gwamnatin hashiyu shekara ba muka ga gwamnatin goje shekara ta muka ga gwamnatin ɗan kwango shekara hudu yanzu ga a kan kun ga kenan mun ga ruwa da dama saboda haka Allah ta mutu wa alaihi da Allah wa baraka Allah ya samu gari بارك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ga dubu goma sha biyu daga hajiya da islamico daga kaduna a ta asusun marayu fi sabilillahi Allah ya mata bukatunta tun daga jihar kaduna to Allah ya saka mata da alheri wato duk wanda ya ga abin da ya faru yau na taruwar iyayen marayu da safe ana raba musu kayan nan abin da ya baka sosai wallahi wata mai kaya akwai da na tambaye kayan ta bakwai mijin ya mutu kuma shekara goma baya a wannan shekaru goma ko ba su samu miji ba kuma yayan suna nan suke abin da za ka sha akwai abin da kai saboda haka ba abin da za mu cewa Allah sai godiya da kuma al'umma da suka yi fito da dan abin da Allah ya kuwa ce ga shi abin da ba yawa gare shi ba kwanuka ne na shinkafa da kwanuka na masara da kuma kirmin zari da da abin da ya tsawaka amma ko baka ga murnar da suke da jin daɗin da suke wani ma an ba ta ba za ta iya ɗagawa ba sai ɗan jifa ne ke taimakawa kai wasu ma da aka ba su kashewa kai ka ga abin sosai ya yawa za ka sa al'umma na ta muna da aiki ya jajir wasu na nan da ba ku dan kuɗi kamar zai kai to amma ka nan ji taimaka a cikin muwafaka kada damu da wani yana da biliyoyi ne bayan ba wannan naira biyar da yanzu naku da ɗari su gaba da kawo da su Allah zai wa albarka da wannan ba ka Allah ta kawo hajiyar Islamiyo daga Kaduna da ta bada wannan gudunma sai ɗari biyar daga wannan uwa yake a yi masa a yi wa dubu ɗaya da ɗari biyar daga wani ɗan uwa yake a yi wa ɗan uwarsa yayarsa addu'a Allah ya gafarta masa ɗari biyar daga wani ɗan uwa a yi wa ɗan uwarsa addu'a yadda ya gama makaranta Allah ya ba shi aiki rago gabje ke guda daya daga matasan yan kasuwan cikin gwamni a yanka wa marayu ranar sallah a yi musu addu'a dubu goma daga wasu bayan Allah a sa su su marayu a musu addu'a kan bukatu dari takwas da ashirin daga wani ɗan uwa ya masa addu'a dari biyar daga wani ɗan uwa Allah ya ba shi aiki dubu ɗaya daga wani ɗan uwa Allah ya shiryar da yaransa dubu ɗaya daga wani ɗan uwa a yi wa yaransa addu'a dubu ɗaya ko mu kasar biyu daga wata ƴan uwa a yi mata addu'a a kan hagu guda hudu a yi wa ɗanta addu'a Allah ya ba shi lafiya sabulun wanka sun ke hudu ko mu shida daga wani ɗan uwa ya yi exam na police academy Allah ya sa ya haye to shi ne da to wani wani malam ya bugo ruwa ya ce ya ga tambarin jihar Gombe sai a yi kamar sa a ko ba ka ce ba yake to ranar sauka ta nuna za a yi ko da kike yawan zamu shekara ta ta ta nuna kenan za ki ce kyawu ya zai ba mu amsa ya ta da ta nuna goma sha takwas ko kuma mu juya tambayar kan ina ta nuna goma sha takwas na'am tun da tambarin gwamnati kaho sai dai kahon ne babu na ga kaho ban gane ba an an dade an dade ana da fara sa to wuce muka ga kawa kuma ga san ba ko to da za a Allah ta bata tare Allah ya sa mu dace Allah ya faranta mana rai duniya da lafiya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعليه الوجوه للحي القيوم عليه السلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم لا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان وحدث لا شريك لك المعنى يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم انا نسالك الجنه وتسلك من النار اللهم انا نسالك يا الله بانك الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لنا ذنوبنا وكفر قلوبنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستجيب أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا عين لا إله إلا أنت اللهم انا نعوذ بك من الحل والحزن ونعوذ بك من العجل والكسل ونعوذ بك من الجود والعقل ونعوذ بك من كذبة الدين وكحل الرجال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا
Zaka ba ka gashi nan yin shi da ba? Ina zuwa ina zuwa.